ana Muhammad bin Abdullah ‘yan uwana musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wato masjidu shaikul islam ibn taimiyya muna fatan allah kai mana muwafaka abinda idan na kuskure allah ka yafe mana to kullum ina jan hankalinmu kun ga tafiya take kwanakin sun fara tafiya yanzu yau in ba na manta ba muna wuni na sha uku ko to ku duba ku gani to haka al'amarin yake kullum wallahi nakan tunatar da mu haka nan kiyama za ta zo kawai kana kana office ɗinka kana kasuwancinka kana gonarka bagatatan wallahi za ta faru don Allah ya ce ba zato ba tsammani za ta faru amma Allah ya ce ya fa ɓoye ne ilimin nata saboda wata hikima ta sa don ya sakan yawa kowace rai da irin abin da ranta aiwatar Allah kai mana muwafaka jiya a cikin suratul dukan mun tsaya kan daidai aya ta uku wadda yau kenan za mu tashi kan daidai aya ta hudu kuma mun ji yadda akan aya ta uku nan imamu katada ya kawo yanayin saukar littattafai ko takardu na annabi Ibrahim a farkon Ramadan a taura kuma yadda aka saukar da ita shida ga Ramadan zabura kuma an saukar da ita sha biyu ga watan Ramadan amma shi ainihin me shi alƙur'ani mai girma Allah ya ce mun saukar da shi a wani dare mai albarka shine daren kaddarawa wasu maluma sun tafi akan daren 27 saboda ainihin wani hadisi na Abu Qatada wasu kuma sun faɗi akasin haka saboda saɓanin da izo kamar yadda Imam Nawawi ya gangaro da ainihin bayanai ɗin cikin Fatahul Bari kusan magana arba'in da wani abu wato na malamai da suka yi daban-daban daban-daban to amma mu lura maluman hikima suka ce abinda isa ba a bayyana daren ba ko abinda isa shi annabi bai bayyana daren ba hikima ne don a raya daren ramadan ɗin baki ɗaya ko kuma a raya wa'annan goman baki ɗaya yadda ainihin ladan al'ummarsa zai ƙaru ya ƙara ainihin ta goma shi Allah kai mana muwafaka yau za mu tashi kan aya ta hudu yadda Allah ya ce fi hayi furaku na'am fiha yufraqu kullu amrin hakim na'am amran min 'indina inna kunna mursilin Allahu akbar rahmatan min rabbik mm.
innahu huwas samii'ul 'alim to ku duba ku gani Allah ya ce fiha a wannan dare na kaddarawa shine daren Lailatul Qadari Allah ya ce yufraku ai mana ma'ana yufsalu kullu amrin hakimin dukkan wani al'amari Allah ma'abocin hikima ya riga ya ainihin tantance ya raba an dankawa kowa nasa zuwa wajen zuwa gare ka ne zuwa gare ni ne zuwa gare ku ne bai zo amma an ajiye shi yana kuma kowanne an sa masa lokaci min al'arzaki wal ajali wa gairihima arziki ne da bawa yake nema ajalinsa ne ko ma menene yanayin cututtuka ne da za su same shi zaunawa lafiya da zai yi ne fada da zai yi da wasu da mutane ko menene an riga an gama rubuta shi wallahi duk abin da kaga bawa yana yi a wannan doron kasar to kafin a haife a haife shi daman a rubuce abin yake sai yayi wannan abu shi yasa annabi adam lokacin da annabi Musa ya yi challenging ɗinsa ya ce kai kai ka fita kai ne babanmu kai ne kai sanadin muka fita daga cikin aljanna wato anan ina son in fito mana duk abin da bawa zai sani kafin halittarsa ko kafin zuwansa duniya Allah ya riga ya kaddara shi saboda haka dole wannan abin sai ya auku sai ya ce ya kai Musa ya za ka yi da al'amarin da Allah ya kaddara shi a kaina tun kafin halittata da shekara arba'in ka zo kana zargina da wannan saboda haka ga dan adam duk irin abin da zai yi to kafin yayi daman a rubuce yake a lauhul mahfuz shi yasa anan malai yace minal arza abinan minal arzaki wal ajali wa ghairihima allati takunu fi sanati ila misli za abinan tilka sal abinan laila duk abin da zai faru daga wannan dare na kaddarawa zuwa wata shekara zuwa wanda Allah ya riga ya tsara shi duk abin da zai samu bawa to sannan kwacokon a rayuwar bawan kuma Allah ya riga ya gama tsara abin da zai same shi da abin da zai rasa shi da rashin lafiya da zai da zaman lafiya da zai yi da batawa da wancan da zai da da da duka komai Allah ya tsara shi Allah ya ce amra wannan al'amari ne farkan da muka rarrabe muka tantance shi min indina inji Allah a daga wajenmu inna kunna mursilina mu mun kasance masu aika manzanni ne ya kai Muhammadu kuma wa minhum anta kai daga cikin su kana kai kana cikin su aw min qablihi ko waɗanda suka zo kafin kai duka mu ne muka tura su inji Allah me yasa Allah yake rahamata saboda tausayi ne muka tura ainihin manzanninmu ilaihim zuwa gare su min rabbika daga ubangijinka innahu huwa sami'u shi Allah mai ji ne li aqwalihim ga dukkan zantukan da suke yi alimun kuma masani ne bi ahwalihim da dukkan halayen da suke ciki sai Allah ya ce rabbus samawati samawati wal ardi wa ma bainahuma la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit na'am rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Rabbis samawati wal ardi, kuma Allah shi ne mahalicin sammai da ƙasai ga baki ɗaya, wa ma baina kuma da abin da ike tsakaninsu. In kuntum muƙini na in har kun kasance masu tabbaci bi annahu ta'ala rabbu samawati wal ardi ɗin, to fa aikanu bi anna Muhammadar Rasuluhu. in dai kun tabbatar halittar samai da ƙasa kamar can yadda Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah ko to in kun tabbatar Allah shi ya halicci samai da ƙasa to ku tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluhu manzon sa ne la ilaha illa huwa kuma babu wani Allah wadda ake wa bauta irin yadda tsara ba irin yadda kai ka tsara wa kanka ba illa huwa sai shi Allah shi kadai shine al-ahadu as-samadu huwa yuhyi wa yumitu shine ke rayarwa shine ke kashewa rabbukum kuma shine mahalicinku wa rabbu aba'ikum kuma shine mahalicin iyayenku al-awwalina na farko Allah yake cewa me bal hum fi shakkin yal'abun mm فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين yaga nasa يخشى الناس هذا عذاب أليم Allahu akbar don Allah mu duba mu gani yadda Allah yake kama bayi daban-daban kuma ta yadda iso saboda haka wallahi ina tunatar da mu wannan rukon da Allah ya yi mana muke cikin kuncin rayuwa mafiya yawan al'umma ma'ana minority ne waɗanda suke wallahi suna cikin nishadi kai duka ga mutum cikin sutura kawai ka bashi to ba komai ne yasa babarin ainihin littafin Allah ne idan aka koma aka riki littafin Allah ya zama shine zai nusar da kai duk irin abin da zaka yi ko abin da zaka bari to wallahi ka fita daga wancan tashin hankalin ka fita na fita mun fita daga wancan kuncin rayuwa Allah yace yace ba haka ba su kam wayannan ainihin mushrikayil arab da ka zo musu a wancan lokaci suna cikin kokonto na tayar da alkiyama cewa wai alkiyama za ta tsayyal abuna suna ta wasa ma'ana istihza'an bika ya muhammadu suna istihza'i ma'ana suna izgili gare ka Allah ya ce to fartakim ka saurara kawai ma'ana intazirhum saurara musu yawma ta'ati sama'u bidukanin mubin lokacin da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake mabayyani shine qahadun wato fari kenan Allah maɗaukaki ya ce za ta zo da wani ainihin wato yanayi kai in ka gan shi ka ce hayaƙi ne masifa ce irin ta fari kawai ta jidabul ardu wadda ƙasa za ta ainihin me za ta rasa dukkan tsire-tsire na kanta bishiyoyi da ake da su su ƙone gunda ciyawa take tsira ba za ta tsiro ba wacce ta tsiro ta ƙone wai da bihimul ju'u yunwa za ta tsananta gare su ila an yaran nasu har zuwa lokacin da mutane za su ga as-sama'a za su kallaci sama sai su ganta ka hay'atul dukani baina sama'i wal ardi sai su ga kamar hayaki ne tsakanin sama da ƙasa alhali ba hayakin bane wallahi tsagoran yunwa ce idan su ya riga yayi yana saboda musiba da ta sauka musu kuma ba komai ne yasa ba kaucewa wannan littafin na Allah ne Allah ya ce wannan musiba ya gashan nasa za ta lullube mutane Allah ya ce haza azabun alim wallahi wannan azaba ce mai raɗaɗin gaske azaba ce mai raɗaɗin gaske wacce kuma babu wata irinta inda a sararin duniya ne a ce kun shafe shekara bakwai kuna cikin halin yunwa babu ruwa babu 'ya'yan itace ku da kuka saba ku karya a can ku ɓantasa a can ku ɗasa a can sai ya zama na duka wannan babu sai a zo ana abin nan fata ta dabba ita za a kona ana ainihin hada ta da dan man ragowar wacce bata mutu ba a gauraya ana lasa ita ma ana tsoron kar ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yace rabbana kashif ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون mm.
أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين Allahu akbar Allah yake cewa suna cewa rabbu abinan rabbana kashif annal azaba ya Allah ka yaye mana wannan azaba inna mu'minuna zamu yi imani ai musaddiquna nabiyyuka zamu gaskata annabinka hadha min ikbarin bil gaibi wannan yana daga cikin labarai na gaibi wa qad hasala ya tabbata fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u rabbahu annabi ya kira ubangijinsa wa ya ƙuli ya ce Allahumma a'i abinan Allahumma a'ini alaihim ya Allah ka taimake ni a kansu bi saba'in da shekarun fari guda bakwai ka saba'i Yusufa kamar shekarun da ka ainihin jarrabu mutanen annabi Yusuf da shi da annabi ya yi wannan addu'a shi kenan ruwa sai ya ɗauke musu fa amsaka Allahul maɗara an makata saba'a sinina Allah ya riƙe musu ruwa tsawon shekara bakwai wa asaba quraishin abinan jihadun abinan jihadun ishtadda bihim tsananin wahala da yunwa ta same su wacce take mai tsanani ta kai matuka wajen baci faja'a abu sufyan abu sufyan yazo ila annabi sallallahu alaihi wa sallam faqala ya muhammadu yace ya kai muhammadu ji ita ta amuru bi silatir rahimi kazo kana umani da sadar da zumunta wa inna qaumaka kad halaku kuma mutananka suna halaka fada'ullaha ta'ala an yakashifa anhum ka roƙa musu Allah ya yaye musu wannan masifa fada'alahum bil madari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a yace Allah ka shayar da su ruwa to tunda yayi addu'a kawai yace Allah shayar da su ruwa bai roƙa musu ruwan ya zama mai albarka ko mara albarka ba kawai Allah shayar da su ruwa kun ga anan akwai hikima duk lokacin da mutane suka buƙaci wani abu a gun Allah suka ɗaga hannu za su roƙe shi to su roƙe shi Allah ya tabbatar musu da abin da yake mafi alkhairi abin da yake na sharri ne Allah ya tsare su da wannan abun komun san da suke wa abu domin idan ka rikice hankalinka ya ɓace akan san abu kace koya ma ya zo to zai zama masifa ƙarshe gare ka Allah ka sa mun dace saboda haka annabin rahama ya musu addu'a da ruwan sama fanazala ruwa ya sauka wasta marra alaihim saba'ata ayyamin ruwa ya zarce a kansu sati guda ana yi ba dare ba rana ba kakkautawa hatta tadarru abina hatta tadarru wallahi har sai sai suka cuto min kasratihi saboda yawansa faja abu safiyanu sai ga abu safiyanu aidan ya sake dawowa wadalaba minhu ya sake roƙa a wajen annabi an yada obi rafa'ihi ya ce roƙa musu Allah ya ɗauke musu wannan ruwan fada aye musu addu'a farta fa'a aka ɗauke ruwan shi ne Allah maɗaukake yake cewa an na lahumar zikira ta yaya ne ne za su amfanu da imani ai ma'ana layan fa'uhumul imanu inda ku ai imani ba zai samu ba a wajensu Allah shi yake gaya mana walautara izu fazi'u falafauta wa ukhidhu min makanin Allah ya ce ainihin wato abin nan karibin wallahi za a kama su kuma kamu wanda yake da zaka ga lokacin da suke cikin firgici an kama su daga guri wanda yake makusanci wa qalu suna ce amanna Allah yace wa anna lahumu tanawishu min makanin ba'id lokacin da suke cewa sun yi imani ya Muhammadu ko ya kai abokin magana da zaka gansu wallahi idan da zaka gansu lokacin da suke faɗin wannan al'amari na cewa mai sun yi imani lara'aita amran azima wallahi da kaga al'amari ba ba to amma Allah sai ce wa anna lahum tanawushu min makanin ba'id ta yaya imani zai samu daga gurin da yake an yi tafiya mai nisa da babu komawa akwai shamaki tsakani ya imani zai amfani a wannan lokaci bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu nan duniya walaysatut tawbatu lil ladzina abina lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al maut eh har zuwa ƙarshen aya qala inni tubtu al ana walal ladzina abina yamutuna wa hum kuffaru ulaika a atadana lahum azaban alima ai kun ga Allah yayi musu me yayi musu narko mutun yana cikin barna an gaya masa babu kyawu kuma ya kiya gyara har sai da mutuwa ta same shi tabbas yanzu ga mala'ika ya zo yana jiran dakika ta karshe ta gama harbawa ya cire ranka saboda haka a lokacin ne ya ga sakamakon duk irin aikin da yake kai wallahi ya ga sakamakon duk irin aikin ma da bai bana alkhairi wanda da yayi shi daga abin da za a bashi to shi ne a lokacin kuma zai ce inni tubutul ana na tuba ya Allah Allah ya ce a'a ina al'ana yanzu ne zaka tuba kun ga kamar yadda aka faɗa fir'auna kenan ko yanzu ne zaka tuba bayan ka kasance kayi barna ka zauna tsawon lokaci mun baka lokutan da ike ya kamata ka gyara rayuwa kuma baka gyara ta ba to haka nan mutumin da ike ya mutu akan kafirci shi ma babu zancen tuba ba za ta amfane shi ba Allah ya ce mun yi tattalin wata azaba ta wuta mai raɗaɗin gaske a tattare da su saboda haka Allah maɗaukaki sai yake gaya mana to annala abin nan annala kuma zikira wa qad ja'ahum rasulun mubin ta yaya ma ainihin mai imani zai amfane su yaya imani zai amfane su a lokacin da suka ga halaka gashi manzo ya zo musu kuma manzon nan sananne sun san amanarsa sun san irin gaskiyarsa duk irin abin da ya faɗa ba su taɓa ganin akasi ba sai Allah ya ce sun mata wallau an fa subhanallah inna kashiful azabi qalila innakum aidun
Allahu akbar kun ga al'ada ce ta mutanen farko dama ita ce ta samu irin wannan al'umma ta annabi wato lokacin da manzo zai zo ya kira al'ummarsa zuwa ga aikin Allah su ƙi to sai Allah ya jarrabe su da fitintunu daban-daban daban-daban daban la'alla ya yiwu cikin fitintunun da ake jarraba su su yi tunanin lalle Allah shi ne Allah su gyara idan kuma ba su yi tunanin Allah shi ne Allah ba suka ƙi gyarawa to in muka koma ina jin cikin suratul bara'a in ba na manta ba Allah ya ce za mu ainihin mai za mu buɗe musu ƙofofin arziki har sai sun zo suna cewa a ƙadamar sana'a binan a ƙadamar sa'aba unar ra'u ko mu iyayen mu sun sha wahala da mu kaga yanzu ga mu cikin kaza cikin kaza cikin kaza Allah ya ce sai mutuwa ta zo musu bagatata za a kama su da ainihin abin da suke na kafirci kun ga wannan ni'imar da aka yi musu ta zama istidraji kenan Allah ya sauwake saboda haka anan Allah ya ce sun matawallau anhu bayan manzon nan sananne ne a gare su sai suka juya ga barin sa wa qalu sai suka ce muallamun majnun ai a cikin wannan kalma ta su ai akwai tukaware ka taba ganin malami mai karantarwa mahaukaci an ce an ce muallamun ko kuma sai aka ce kuma majnun to mahaukaci na ruwansa da karantarwa ya san ma wani abin amfani ka duba haga in hauka ta hauka mahaukaci yana tafiya kuɗi zai gani akan hanya duk bala'in san kuɗinka yana ɗauka ya ga zai jefar in tariya masa kuma ya jefa baki ya tattauna yana tafiya yana firzarwa haka to abin da annabi ya zo da shi ya yi kama da hauka saboda haka ga akwai tukaware da bai kamata su ce mu'allamin ba amma sai suka ce mu'allamin kuma sai suka kawo kalmar majanunin shi yasa malam ya ce a cikin zancensa akwai tukaware inna man yaqbilu ta'alima la yakunu majnuna duk mutumin da ya fuskanci karantarwa ba zai taba yiwa ya kasance tattare da shi akwai hauka ba liqanna ta'ali anna taqabula ta'abina ta'alimi la yaslihu min aljunun ai karbar karantarwa da kyautata al'umma da nusar da su zuwa ga abin da yake mafi kyawu ai bai ma taba dacewa a ce yana tattare da mahaukaci ba Allah ya ce to amma inna kashiful azaba zamu dan yaye musu wannan azaba ta yunwa anku ai ma'ana gare ku zamanan dan wani lokaci kalilan faka shafa anhum aka dan yaye musu amma Allah ya ce innakum aiduna za fa ku koma zuwa kafircin wa adu sai suka sake suka sake komawa ilaihi zuwa gare ainihin kafirci din ka adatul ko fare kamar al'ada ta kafirai na farko idza nazala alaihim azabu in azaba ta sauka akan su sun ma'uzila anhum bi du'a'i nabiyihim sai a gusar musu da wannan azabar da addu'ar annabinsu bayan an gusar kuma ya udu na ilaihi sai su sake komawa kan wannan barnar hatta yi hulaku har sai an halakar da su Allah ya ce to ka kyale su yawma na baɗi shilbaɗa shata يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Allahu akbar Allah ya ce to kyale su ranar da zamu yi wani kamu kamu mai ƙarfi kun ga su a wancan lokaci mushrikayil arab sai suka kaddara kiyama Allah yake magana to su kuma daman ba su yarda da kiyama ba da Allah ya ce yauma nabadishul badashatal kubra inna muntakimuna mu fa masu ramukan daidai da daidai ne ma'ana za mu kama su ta yadda ba sa tsammani saboda haka anan albadashu Allah yana maganar al'akazu bi quwwa Allah zai kama su da karfin ikonsa wa qad akazahum ta'ala bi badar kuma sai Allah ya kama su a badar kun ga idan muka duba tarihi wai menene abinda bahaushe kan ce eh ma- fa ya subhanallah karin maganar ya kwanta mu ma'ana eh, mutumin da Allah ya kaddara masa zaman wuta to duk dabaraka duk iya kiranka wallahi ba zai ji kiran ba sai ya shiga wutar duk dabaraka domin zai ganin kana masa mai kana ma- kana wani compromising ne wallahi kawai zai ga kawai rufa rufa kake masa me yasa saboda bai yi imani ba yana tattare da jahilci da kuma rataya da irin abin da ya samu iyayensa suna kayi yana kallon ba za su yi masa ƙarya ba ko ya fahimci gaskiya ce amma saboda makonsa da su ba zai bar wannan abin ba saboda haka lokacin da aka zo za an fita badar ai an fita ne don kare dukiyar ƙuraishawa wacce za ta fi ainihin za ta tafi ainihin wato siriya da annabi ya ji suka fito ba shiri na yaƙi ba don an ce a lokacin kwata-kwata takwabinsu ma ƙwaya uku ne wasu suka ce a'a kai dai kayan yaƙi ne na a zo a gani babu amma tun da ike daman ba wai runduna ta yaƙi za su je su tare ba abu safiyan za su je su tare da kayan kasuwanci su karɓe su yi madina da shi saboda haka shi kuma abu safiyan masanin hanyoyi ne ta ya samu ya sulale ya bi ta wani tsakanin wasu duwatsu ya tsere ba su gan shi ba ya kuma turo jakada ya ce a gaya wa ƙureshawa dukiyarsu ta kubuta kamar yadda yadda ya turo ya ce dukiyarsa tana cikin halaka to yanzu sai sake turo wani ya ce to dukiyarsa ta kubuta su kuma lokacin sun riga wato ina son in fito mana da in mutum dan wuta ne wallahi sai ya tafi wutar a lokacin da aka je aka gaya musu cewa dukiyarsa ta kubuta to su kuma sun riga sun yi shiri kowa ya daura janjami kowa ya riki silke ya riki takwabi sun tara makaɗa da maza da mata ana shan giya ana rawa ɗaya daga cikinsu sai ce ina kallon tun da dukiyar mu ta kuwa dama ai za mu je mu kwaci dukiyar mu tun da ta kuwa ta kawai mu zauna ba mun je ba babban ɗan wuta na farko a cikinsu abu jihal ya ce ina ya ce sai mun tafi badar mun je mun zauna mun yi kwana uku muna shan giya muna rawa da mata wani ya sake cewa ce ni fa ban ga dalilin tafiyar nan ba sai ya sake cewa ai tafiya kan ta kama kuma shine babba dole a tafi Abu Sufyan kansa tsoron sa yake kun ga gashi ne sarki amma tsoron sa yake wallahi haka suka fita kuma ku duba ku ga da suka fita yawma nabadishul abin nan nabadishul badashatal kubra din da Allah ya ce inna muntaqimuna ma'ana al'akhiduna bi quwwa zamu kama su da ƙarfi wallahi ba su sani ba suka fita din kuma suka je annabi bai barbadar ba su kuma ga su sun iso suka zauna kuma aka tsara yakin atake aka yi shi cikin shirin Allah kuma Allah ya bai musulmai cin nasara wa'inda suke jin yau sun fito za su zo su yaƙi su kashe masu imani saboda ƙarancinsu ga ba abin hawa ga ba makami ga ba ba ba duka ta yi musu yawa sai ga shi Allahn da suke sun dogara da shi kuma sai ya ɗaukaka su kan waccan al'umma sai ya zama na duk wa'yancan shaƙiyan wa'yanda suka zamo hatsari wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka a madinan ma ba su bashi ba sai ga shi duka an kashe su sannan wa'yanda suke ‘yan kanzagi suna biye da su kashe na biyu su kuma duk aka kama su a matsayin bayi Allah ƙadirun alaman ya shawo to shine Allah ya ce to kyale su kawai akwai rana tana nan ranar da za mu yi danka danka wacce take mafi girma inna muntaqimuna mu masu azaba ne tara muku ba ma barin dade da kwayar zarra inji Allah shi yasa yace azizun sai ce zuntiqamin shi mabuwaye ne ma'abocin ramukan da ba a bari dade da kwayar zarra summa zakara ta'ala ma waqa'a li umami salifati masala sai Allah ya ambaci abin da ya auku ga al'ummar da suka gabata misali aile wa ƙo'il masa'ibi bi sababil isyani musibin da suke samun su saboda dalilin sako sai Allah yake cewa mai ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Mm.
أن أدوا إلي عباد الله Allahu akbar إني لكم رسول أمين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Walakad fatanna ai ma'ana balauna, mun jarrabi ƙabalahun mutanen da suka ba ma'ana bal- abinan ƙabalahun mai abinan ƙauma fir'auna, mun jarrabi mutanen fir'auna, wa'yanda suka zo kafin waɗannan ƙurayshawa. Waje a hum rasulun, huwa Musa alaihi salatu wassalam, kamar yadda Allah ya ba mu labari, walakad arsalna Musa bi ayatina wa sulɗanin mubinin, ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna, wa ma amru fir'auna bi rashidin. Allah maɗaukaki ya gaya mana ya aika wa ainihin me ya aika annabi Musa da ainihin dalilai waɗanda suke mabayyana masu ƙarfin gaske zuwa ga fir'auna da 'yan majalisarsa amma 'yan majalisarsa da sauran mutane suka bi ainihin al'amarin fir'auna alhali shi al'amari na fir'auna da ike kai ba komai bane ba shiriya bace bata ne kawai Allah ya ce mun sake aika annabi Musa da ɗan uwansa Haruna bi ayatina wa sultani mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman alina sai suka nemi me suka nemi su zamo madaukaka suka zamo su nemi wa'inda suka nemi izza akan annabi Musa Allah ya ce to dumin musu mun aika musu kafin wannan al'umma ta kaya Muhammad wato Allah kamar yana rarrashin annabi ne yace to mun jarrabe su su wa'ancan mutane lokacin da annabi Musa ya je musu wanda ike kuma manzo ne ma'ana rasulun karimun alallahi yana da girma da kima da daraja a wajen Allah yana tsaye daga cikin irin fifita wadda Allah ya masa Allah ya bashi dama kai tsaye ya magana da shi in ba a manta ba wani darasi mun yi magana lokacin da ya fito daga ainihin wato madayana bayan ya fito a madayana ga lokacin sanyi ne ga magariba tayi duhu ya shiga ga hazo sai ya gano wata wuta tana ci ya yi tsammanin wuta ce adatan wacce aka saba da ita ya ce wa iyalansa ku zauna a nan zan je ni na samu na samo labarin hanya ko kuma ma in ma ban samu labarin hanya ba zan ɗan taho da bakin wuta mu samu mu ji ɗimi ashe Allah ne ya kira shi lokacin da ije shi abin mamaki sai ya samu wata bishiya ga ta koriya shar wuta kuma tana tashi daga kasanta tana binta sai ta kare hawanta tana yokar kuma ta sake komawa kuma ba ta kona bishiyar sai ya ji an ce an ya musa an allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi Musa ya ji maganar da bai taba jin irin ta ba Allah ya ce masa ni ne Allah ubangijinka a wata aya aka ce faka la'ana alaika ka cire takalminka innaka bilwadil muqaddasi duwa an ce a lokacin takalmin da yake sawunsa fatar jaki ce yanzu kuma ya zo guri mai tsarki Allah baya buƙatar najasa a gurin aka ce cire takalminka ya cire take kuma ya ji maganar da bai taɓa jinta ba wannan ba girmamawa ce ga annabi musa ba alaihi salatu wassalam Allah kai mana muwafaka daga nan shikenan ya bar iyalan da Allah ya faɗa masa sako bai koma ta gun iyalan ba kawai kai tsaye tafiya ya ma manta da su wallahi ƙarshe sai wani makiyayi ne ya zo ya same su tunda ya shaida yar ya ɗauke ta ya kai mayar da ita gun ubanta ya kaɗa su da dabbobi suka koma shi kwa ya riga ya tafi wallahi sai daga baya iyalan tukun suka same shi tunda shi uban ya san ina ya san ina aka tura shi a matsayinsa na annabin Allah Allah kai mana muwafaka Allah yake cewa an addu ilayya ai ma ad'ukum ilayhi min al-imani ni abinda nake kiran ku zuwa abinan zuwa ga imani abinda nake bukata ku amsa mu ai an azharu imanakum bid'ati ya ibadallahi ya ku bayin Allah inni lakum rasulun amin yace fa ni kun sani manzo ne a gare ku amintacce alama ursiltu bihi bisa abinda aka aiko ni da shi babu zancen ƙarya ciki babu rufa rufa cikin sa me yasa ba za ku yi imani ba Allah yace aw an me har yanzu wa alla ta'anu 'ala Allah na'am inni atikum bisultanin mubin Allahu akbar anan ku lura Allah madaukaki yana faɗa mana ta harshen manzo yace wa Allah ta'alu ai ma'ana ta tajarrubinan ta tajabbaru karfa ku girman kai alallahi bisa Allah bi tarki da'atihi ga barin yi wa Allah biyayya a'a ku masa biyayya me yasa saboda me yin biyayyar ita ce tsiran ku a wajen Allah inni atikum bi sultanin mubin wallahi nazo muku da hujjoji waɗanda suke mabayyana ala risalati bisa aikata wata wa'aduhu bin rajami sai suka yi masa wa'adi da za mu jefe ka suka ce in baka daina irin wannan maganar ba yanzu za mu yi maka sanadi za mu jajjefe ka da duwatsu za mu jajjefe ka ba ruwanmu kawai ka daina ma wannan magana suka faɗa masa haka shine sai yake cewa inni ustu har yanzu inni uttu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuni wa in lam tu wa in lam tu'minuni fa'tazilun mm.
فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون to ai ba- dalili kenan shi yasa ba za su yi imanin ba duk mutanen da suka zama mujrimai in an ce mujrimin mutum shine mai yin abin da iga dama ba abin da Allah ya tsara masa ba shi yasa a can aka ce jababira aka ce masu mulkin kama karya duk mutumin da zai abin da iga dama abin da zai masa dadi yayi wanda bai masa dadi ba ya bari koda ya dace to sunansa jababir saboda haka annabi Musa ya ce wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum kun ga fa har yanzu a cikin addu'ar yana yi kuma yana kiransa zuwa cewa su sani fa Allah fa shine ubangijinsu yace to ina neman Allah ya tsare ni ubangijina kuma shine mahalicin ku an tarjumu ni kar ku jijjefe ni ya'ani bil hijarati wa in lam tu'minu li koda ba ku yi imani da ni ai ma'ana tusaddiqu tusaddiquni koda ba ku gaskata ni ba fa ataziluni ma'ana fatriqu azab ku bar wannan cutarwar falam yatriku amma fa ba su bar shi ba Allah shi yake ba mu labari yace fada arabu sai ya kira ubangijinsa bi anna haula'i qaumun mujrimuna yace ya ubangiji wayannan mutane fa sun kai matuka ma'ana mushrikuna sun kai matuka wajen ainihin wato ketar haddi ya Allah Allah kai ka sanya za a yi musu faqala ta'ala sai Allah yake cewa me fa asri فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون mm.
واترك البحر رهوا Allahu akbar إنهم جند مغرقون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to yanzu tun da haka ne dama mu ya gabata cikin iliminmu ba za su yi imani ba iya wayannan ɗin da ka samu su ne masu imani domin a cikin ƙabilar ƙibɗawa a cikin ƙabilar ƙibɗawa 'yan tsiranu ne suka yi imani da annabi musa alaihi salatu wassalam kamar yadda bayani ya gabata cikin wata sura da muka karanta abin nan abin nan qala rajulun mu'minun dinnan wanda yake shi ya katumu imanahu ko to yawa to da irin su da makamantan su yan tsiraru ne sauran dukkan su banu isra'ila ne wanda suka yi imani da shi sannan wani abin ban dariya fir'auna duk mulkin nan da ainihin mai da ta'assubancin da yake yi da irin abin da Allah ya hore masa na koguna kusan guda hudu ko shida wadda duka a ƙarƙashinsa suke saboda haka wayancan masu ilimin tsafin duma ba a cikin al'ummarsa suke ba duka daga cikin banu isra'ila suke shi mutanen nasa duka ba su ma da wannan ilimin saboda haka kun ga yana faramfara ma ne kawai dan abin da za a samu a kare kai dole su ɗin da ya samu su ne masana a kai suka zo kuma kare shin bai yiwu ba amma da Allah ya sa shiryayyu ne sai suka yi imani da annabi Musa shi kuma ya ce to kwa ga yadda zan muku to shi ne a nan Allah maɗaukaki da annabi Musa ya kai koke ya ce waɗannan mutane fa ba su da aiki sai tara ka da wani wajen ibada sai Allah ya ce to fa asiri ai ma'ana bi kiɗe minan laili kenan ya ce fa asiri bi ibadi ya ce yi tafiyar dare da bayina yi tafiyar dare da su wato ma'ana ku ke ci dare ku yi tafiya kawai lailan innakum muttaba'una amma ina sanar da kai za a bi ku fa ay yattabi'ukum fir'aunu wa qaumu shi fir'auna da mutanansa za su bi ku karkai tsammanin ba za a bi ku ba sannan idan ka je za ku samu kogi gaban ku kan hanyar da nace ku bin to idan ka je wa tarukil bahra rahawa ka sa sandar ka kaɗan bugi ruwan kaɗan ba tamfatsa sandar za ka yi ba ya ce kaɗan bugi ruwan kaɗan shi ne an rahau ai ma'ana sakinan mumfarjan hata yadda kula hulƙibdu ya ani fir'auna wa junudan wala tadribuhu bi asaka liya atlima karka bugi ruwan da sandar ka yadda har sandar ka zai nutse a cikin ruwa a'a yace kaɗan buge shi kawai kaɗan haka innahum jundun mughraquna Allah yace su runduna ce wacce zamu halakar da su saboda haka ai fadima annu fa agaraqu kama akbara ta'ala da suka zo kuma da Allah ya riga ya kaddara shi fir'auna da mutanansa ƴan wuta ne almu'arrakuna suka ce maluman tarihi suka ce wallahi da izo bakin teku can annabi Musa fa sun shiga tsakiyar teku ko kuma sun shiga kashi na ukun ƙarshe sun kusan ficewa aka ce ya tsaya ya kallaci mutanensa ya yi dariya ya ce kun gate kuma ta san ni Allah ne ya ce kun ga ina zuwa kun ga ta kece aida don Musa ta kece aida yana huce ya ta rika haɗewa ko ya ce to saboda ta san wai shi Allah ne saboda haka shine he ta bude can sai Allah tabaraka wata'ala sai ya takuro ruwan ya zama gajere annabi Musa ya tsallake akan kari su kuma yanzu sun fara shiga ruwa a ɗaya ruwayar aka ce shi fir'auna lokacin da izo bakin wannan ruwa da ya ga wannan ayar da bai taɓa ganinta ba kuma ko a mafarki bai taɓa riya ta ba sai ya ce yau wa'adinsu ne na halaka ya ce ba zai shiga ba ya tsaya yana tunani aka ce sai wata godiya ta rinjayi dokin nasa kuma an ce mala'ika jibril ne ya zo da godiya kuma kun san doki da godiya yadda ike musamman irin nasu na sarakuna wadda suke ba mata ne a cikinsu ba nan kuma sai suka gama ci ai haukarsa ta wuce yadda kake tsammani da ƙarfin tsiya ya ja fir'auna suka shiga to kaga mabiya sun ga fir'auna ya huce su sa zauna kawai shikenan sai aka dunguma sun shiga tsakiya annabi Musa ya gama fuciya da mutanansa sai Allah ya ce kamar yadda kada ki wannan ruwa din da sandarka sa sandarka dan bugi bangon ruwan wallahi yana sa sanda yana bugar bangon ruwan da wancan gefen da wancan gefen da Allah ya ce ka daudul azimin din nan wallahi sai suka dawo sai suka haɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anan suka gama mutuwa kuma sun gama shiga shine Allah madaukaki yake ba mu labari anan yace innahum jundun yace mughraquna sai Allah ya ce kamtara ku har yanzu كم تركوا من جنات وعيون Mm.
ودموع ومقام كريم wa ni'amatin ونعمة كانوا فيها فاكهين Allah ya ce da yawa Mm, na'am وأوردناها قوما آخرين Allahu akbar Allah ya ce kamtaraku min jannatin da yawa sun bar basatinin gonakansu sun riga sun bar gonakin wa'adin Allah ya zo to ya kai wanda Allah ya bashi dukiya ya kai wanda Allah ya bashi mulki ya kai wanda Allah ya bashi ilimi ya kai wanda Allah ya baka iya basira da ainihin tafiya cikin zamani kuma ga musulmai suna tare da kai abin koi abin da zaka taimaka musu wallahi yi kokari ka taimaka kafin wannan lokacin ya zo bagatatan a tafiyar da kai ba kai komai ba ranar kiyama ka tsaye gaban Allah ka ce a mai da kai kai kaza Allah ka bani damar in yi kaza ina wa baina kuma barzaku yanzu fir'auna ya samu dama ya kyautata ya ainihin koma ya bi addinin Allah ya kyautata tsakaninsa da Allah bai ba kuma tafiyar ta tafi in majalisa da suke tare da shi ga dukiya ta ko'ina ga iyalai ga ainihin mai ga duk irin abin da suke bukata na mulki Allah ya yi musu amma wa'adi ya zo sun tafi sun bar gonakan sun tafi sun bar gidajen sun tafi sun bar kudin sun tafi sun bar duk wani abin da ike na bukata na alfahari to haka ne haka kai haka shi haka su a wallahi abin da Allah ya ba mu dama a kansa ya yi mana ni'ima da shi to mai ƙoƙari mu ciyar da addinin Allah a kansa in ko ba haka ba wallahi akwai lokacin da zaka zo kana neman kai kuma a ce maka yana lokaci yayi nesa kuma babu hali Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun da yawa sun bar gonakin su da idan dunan ruwa wanda idan ruwa ke gudana daga wancan sashi zuwa wancan sashi daga wancan bangare zuwa wancan bangare wa zuru'in wa maqamin karim kuma sun bar shuke-shuke da suka yi da mazauni wanda yake mafi kyawu Allah ya ce wa ni'amatin kai har ma da wasu kayayyaki na jin daɗi kanu fiha fakihina wanda ya kasance akwai a- kaya na marmari abubuwa na jin daɗi a cikin su ma'ana na'imina wanda suke jin daɗi suke jin ni'ima cikin sa Allah ya ce kazalika kamar haka ne wa aurasanaha qauman akarina muka gadarwa da wasu mutane wannan dukiya din wasu suka ce a bano isra'ila ka gadarwa bayan sun ketare kogin Allah ya dawo da su kuma wasu ka ce a'a su bano isra'ila da annabi musa ana ainihin ketarar da su Allah ya musu umarni suka tafi ainihin siriya Allah ya gadarwa da wasu kenan waɗanda suke ko dai ƙananan yara da aka bari a gurin in mun ɗauki ɗaya ruwaya kenan Allah da ya ce ƙauman akarina bai ce bano isra'ila ba kawai ya ce wasu mutane daban shine yadda Allah yake gaya mana inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya'an yastaqifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin shi ya kasance cikin masu barna ne shi ya sanya da ya ɗaukaka cikin ƙasa ya sanya mutanenta kashi-kashi ya raunana wancan ɓangare ya ƙarfafa wancan ya raunana wancan ɓangare ya ƙarfafa wancan kuma yana yanka ainihin me yana yanka ainihin ƴaƴayensu mazaje yana barin mata don ya kasance cikin masu ɓarna Allah ya ce to duk da tunda aikinsa kenan wa nuriya sai amma abin nan wa nuridu sai muka yi nufin annamunna alal ladzina stud'ifu wa'annan din da kake jin su ba kowa bane ka raunana su ka ɗauke su a matsayin ba komai ba Allah ya ce to mu kuma agunmu su ne komai don Allah mu duba mu ga wancan hadisi na ainihin imamun nawawi cikin arba'u na hadis da manzan rahama yake cewa da a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe da da da za su haɗu da mutane da aljanu su haɗu a guri ɗaya ala an yanfa uka bishai'in manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace la yanfa'uka bi shay'in illa qad kataballahu laka sai abin da Allah ya wajabta maka haka kuma idan sun haɗu ala ya durruka bisa su cutar da kai wallahi lan ya durruka bi shay'in illa katabahu Allahu laka sai abin da Allah ya wajabta yanzu kun ga Allah ya ba mu labari cikin suratun abin nan shu'ara'i yake shi fir'auna lokacin wa arsala fil madaini hashirina ko to ai kun ga a cikin maganganunsa da yake yi sai yake nuna mutanen annabi Musa innahum lahirzumatun qaliluna ko yace wasu ƴan jama'a ne ƴan kaɗan sun tsokale mana ido yace zamu nuna musu mumu ne da Allah cutar ta yiwu me yasa saboda wayancan Allah suke bi shi kuma shi san zuciya yake bi sai Allah ya taimaki masu bin Allah ya kuma ainihin fitar da su daga waccan shirin da yi masa yanzu kun ga su ba wai zancen gari guda na misira ba a'a kasar misira kwacho kuma aka tattaro gayya an haɗu za a halakar da annabi musa da mutanensa kuma 'yan tsiraru sai Allah ya ce to shi kenan su tattari ɗin aimu muka sanya za mu yi musu shi ne aka nutsar da su da Allah ya ce innahum jindun mugurar kona yanzu yawansu ya amfanar da su to haka kai yanzu haka ni yanzu yawan dangi yawan dukiya yawan ƴaƴa yawan iyalai ba zai amfanar da mu ba idan abin da Allah ya ni'imta mu da shi na ni'ima ba mu bi hanyar Allah da shi ba to wallahi ba zai amfanar da mu komai ba dan kun ga a cikin hadisin manzon rahama yace rufi atil aqalam wajafat suhufu an dauke ainihin mai alƙaluma takaddun kuma sun bushe yanzu da Allah wannan rubutun zai gogu duk abin da zaka yi masa sai dai in hannunka yayi gumi ka rika murjewa da takaddar ko to yace an dauki ainihin alƙaluma takaddun sun bushe ma'ana la yumha har abada ba za a taba gogewa ba haka abin yake shine Allah yake ga musu yace ga ainihin arziki nan sun bar shi sun bar matsayi wanda yake cikin sa akwai abubuwa na me na marmari ƴaƴan itace ne zinari azurfa ne komai duk irin abin da yake na ni'ima Allah ce kamar haka ne muka gadarwa wasu mutane daban wasu sun ce banu isra'ila sun koma su wasu kuma suka ce a'a ba su bane Allah da ya ce qauman akarina sai Allah ya ce fama bakat alaihim as-sama bakat alaihim as-sama wal ardu wama kanu
Allah mai girma da daukaka ya ce fama bakat alaihim as-sama wannan majazi ne wato aran kalma akai da Allah wai akwai wata al'umma da za ta yi bakin ciki da halakar su wato shi yasa Allah ya ce sama da kuke kallanta wallahi ba ta yi kuka a kansu ba ba wani kuka da sama ta yi a kansu hakanan kuma ƙasa to ya Allah ba yana nufin saman ko ƙasar ba ne a'a abin halittun da suke cikinsu saboda haka ai ma'ana an me an adami ikitirasi ikitirasi bi hilakihim wal itidadi bi wujudihim saboda me saboda barin abin da yake sun bashi ba mai gado ga halaka ta same su da yadda suka ƙetare haddi na Allah Allah tabaraka wata'ala ya kawar da su ya zaman ya bar su shikenan sun fitun halaka suna zaman cikin wuta Allah ya ce wa makanu munzarina daman su ba su zama wa'anda ake jinkirtawa don su tuba ba kun ga fir'auna ai ya riga yayi me ai yayi kalmar shahada irin ta wancan lokacin ko amma tunda lokaci ya kure fa sai wannan kalmar shahada ta zama bata yi amfani ba kalmar sai ta zama bata yi amfani ba Allah ya ce al'ana wa qad asaita sai yanzu ne zaka yi bayan ka zauna tsawon lokaci kana ta sabo to miwa kan mu qiyamul layli wallahi ina jan hankalinmu mu yawaita istighfari da hailala annabin rahama yake jaddidu imanikum bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah kun san dalili sau da yawa muna yin abin da yake fitar da mu a musulunci ba musamman fita ba to in baka san ka fita ba don Allah ta yaya zakai ka koma a ina ga ba mu fahimci maganar nan ba sau da yawa dan adam wallahi zai furta wata magana za ta fitar da shi a musulunci amma fa shi fa bai sani ba fa ba wai da ganganci ba a'a shi bai sani ba to shi yasa annabin rahama tunda Allah ya sanar da yace to jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda haka karka yadda a yininka a ce akalla baka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sau ɗaya ba karka yadda wallahi a'a ka sabawa da harshen ko da sau ɗaya ne a yini ka rika faɗi ya zama duk yadda za ta kai ta kawo to ya zama baka shiga cikin waɗanda suke in sun mutu wuta za ta tafi da ba fama baka da alaihimu sama'u wal ardu wa ma kanu munzarina Allah madaukaki ya gaya mana sama ba ta bakin ciki balle ma ta kuka da halakar da wayancan kuma ba su zama wayanda za a jinkirtawa ba sai Allah ya ambata mana abinda aka aiwata ko za a aiwatar wa banu Isra'ila ba adamu hulika abinan fir'auna bayan halakar fir'auna tasaliyatul lil mu'minina dan rarrashin mu'minai hazihi al umma na wannan al'umma fa qala sai Allah ya ce ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Allahu akbar من فرعون na'am إنه كان عاليا من المسرفين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce haƙiƙa mun tseratar da banu Isra'ila daga azaba wacce take ta wulaƙanci shi ne kashewa ‘ya'yayensu da ake da hidimtar da mata da ake wai aikin da namiji zai yi wajen gini a hau ofsitaya ga shi ofsitaya irin tasu ta wancan lokaci kuma babu wani wanda zai ɗauki ma'ana su ba su da kayayyakin aiki na ci gaba wanda za a ɗora injiya binan mai ake ce masa irin da yake wanda yake ɗan ɗaga abin nan e kayan nauyi ya dora shi sama ko ba su da shi kunga saboda haka su din da kansu su ne ainihin wanda za su yi to saboda kiyayya irin ta fir'auna ga addinin Allah sai ya ce mata ne za su yi wannan kuma wallahi matan ne suke yi saboda haka ki mutu ko ka- ko ki rayu shi ba damuwarsa bane in ki mutu ma za a sake dauko wata kuma in baki ba kina da lafiya an lura kina kuma ai- ainihin me a dandana miki azaba to amma yanzu bai zama labari ba su wa'yancan sun tafi wuta wa'yancan mummune kuma suna aljanna saboda haka Allah ya ce mun tsiratar da su daga azaba ta wulakanci min fir'auna daga fir'auna innahu kana aliyan min almusrifin dan ya kasance al'amarinsa ya kai matuƙa wajen ainihin tsaurin kai ya kasance daga cikin kafirai shine ma'ana aliyan ma'ana mutajabbiran ya kai matuƙa sai Allah ya ce wala qad kitarnahu ولقد اخترناهم على علم على العالمين Allahu akbar وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين eh in suna da hankali ba kun ga a lokacin da suka haye kogi me ya faru eh suka ce ya Musa ije Allah na ilahan ko kama lahum aliha don Allah wai wanda aka tseratar da shi daga halaka ne wato dan mu fahimci dan adam yana da wani raunin zuciya da kuma hangen wani abin da shi a tunaninsa wannan abin ya cancanta ya dace yanzu fa ga wa'ancan masu bautar gumaka ne Allah ya raba su da su wadda da sun samu dama sun kama su kamar yadda suka ce inna la mudrakuna ai haka suka ce ko suka ce mu kan shikenan yau za a kawo mu annabi Musa ce a'a ba haka bane inna ma irabbi kice sai hadi aka bude musu hanya suka wuce bayan sun huce aka gimtse abokan gaban su kuma sai suka ce ya Musa iji Allah na ilaha kama lahum aliha ko yanzu wannan ayar da suka gani su kansu ba su taba tunanin za a daki kogi ya bude hanya su bi ba ai aya ce babba shi yasa Allah ya ce ma abin nan min al-ayati ma fihi bala'un mubin an nuna musu wata aya babba wacce take a cikin ta akwai bala'i wanda yake mabayyani da kuma ni'ima wacce take mabayyaniya shine ainihin me shine kecewar kogin sannan ga abokin gaba ya zo zai danke su kuma ba a bashi dama ba kuma aka halakar da shi a gaban su shine Allah yake gaya mana mun zabe su su banu isra'ila ala ilmin muka ba su ilimi kun ga gashi Allah ya tabbatar mana ko yanzu baya nake gaya mana suke da ilimi na dan tsafa tsafan masu suke da shi su wa'ancan kibdawan ba su da komai kawai mulkin suka sa a gaba to Allah ya ce mun zabe su kamar yadda Allah ya bamu labari eh, cikin suratul baqara yake cewa banu isra'ila zakuru ni'mati allati an'amtu alaikum ko yace wa anni faddaltukum alal alamin ko Allah ya ce mun zabe ku ya ce ya ku banu isra'ila ku tuna ni'imar da muka yi muku muka fifita ku akan talikai na lokacinku ya zama na ku ne sama da su to shine anan Allah ya ce walaqad khatarnakum ala ilm alal alamin mun zabe su bisa ani'in wato ilimi ai minna daga gare mu ya ani bi halihim ai alimi zamanihim duka masana ko talikai na wannan lokacin Allah ya ce mun fifita su akan su wa atainahum min alayati muka ba su abin da yake na aya ne ma fihi bala'un mubinin ga abin da yake cikin sa akwai ainihin me akwai ainihin wato aya da wani fitina wacce take mabayyaniya Allah ya yi musu ni'imomi daban-daban shi yasa anan mala yace ni'matun zahiratu min falakil bahari yadda aka cece musu kogi wa in zalil manni da yadda aka saukar musu da darba wasalwa da ainihin soyayyin tsuntsaye daga gidan aljanna wa gairihi ma da wani wannan wa isharatun ila ma yusibu mu'min abinda mu'minai hazihi al'umma wannan kamar nuni ne ga abin da zai shafi wayannan al'umma wayanda suke mu'mine ne saboda haka ai ma'ana min alkitabi wan na'am kamar yadda Allah ya bai wannan al'umma littafin da yake babu yashi duka littattafan baya ba a ba su da littafi irin wannan ba haka su kansu al'ummar Allah tabaraka wa ta'ala yace su ne ainihin wasada su ne wasad su ne ainihin al'umma mafificiya wa qad hasala wala yazalu ya hasilu lahum kuma irin wannan ni'ima ta Allah wallahi ba za ta gushe ba tana faruwa har kiyama ta tsayu har zuwa lokacin da Allah zai hukuncinsa mata masaku bil kitabi amma fa sharadin matukar muna rike da littafin Allah wa min rahmatihi aw wa min rahmatillahi ba za mu gushe daga cikin rahmaniya ta Allah ba bi haula'i an ja'ala fihim ummatan qa'imatun alal haqqi da'ima Allah zai bar bayi akan so abin nan aka hali wanda yake na ainihin gaskiya kuma cikin kowanne yanayi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai yace inna khairukum qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum a wata ruwaya an ce ya faɗa sau biyu ne yace mafi alkhairin karni shine wannan lokacin da muke ciki wani sannan wanda yake biye da shi bayan ku yana nufin bayan sahabbai sun kare yace sannan wanda zai biyo baya bangaren tabi'ai kenan sannan tabi'u tabi'ina shikenan sun kare ko yace to bari ku ji jama'ar da za su biyo baya summa yakunu ba'adakum bayan su kuma kaumun wasu mutane ne da za su zo yashhaduna wala yastashhiduna suna ba da shaida ba a nemi shaidar ba wato ma'ana suna shaida irin ta zurkenan waye kununa kuma akwai haɗinci cikin al'amarinsu a duk inda suke haɗinci ne da su don Allah ku duba ku ga yanzu haɗinci yanzu a cikin al'umman nan yake ko in tuna mana wani guda ɗaya wanda yake a ƙasar nan kusan duk mai sauraron labarai ya sani ko akan share wutar a gurin wuta da za a yi na mambilare ko ina ne ina ne wanda aka ce abin nan ɗin wutar lantarki ko ba ku ga dan yaudara ba da ha'inci a midiya aka nuna wa mutane an gama share guri an kawo kayan aiki aiki ya kan kama a shaidu wani waje aka ja ka ɗauko hoto kawai gurin ko shararsa ba a yi ba kuma an fitar da kuɗin an cinye waye ku nuna wala yi uta nuna? ga su da ha'inci kuma ba za a taɓa ba su da aminci kuma ba za a amince musu ba wa yanzuruna kuma sukan yi ainihin alwashi su furta za su yi abu wala yufuna kuma ba sa cikawa da Allah bai tabbata ba yanzu wanda aka bashi irin wannan aikin da Allah ai har rantsarwa ake yi musu ko za su fara aiki lokaci kaza tun daga yanzu kuma aiki abin nan din appointment din su ya fara aiki ko ma'ana daga lokacin da aka rantsar da su sannan shi kuma ya magana ta ƙarya yayin ya san ƙarya yake yi yanzu ku duba ku gani tashar abin nan hanya ta ainihin wato jirgin ƙasa ku duba hanya ta jirgin ƙasa da Allah yadda aka yada wa mutane yadda aikinta ya kan kama wato ina son fito mana fa wa yakununa wala yu'taminuna kuma wai cikin wannan al'umma mafificiya sannan wa yazharu fihimus simnu manzan rahama ya daɗa fito da siffarsu ta ƙarshe ya ce kuma masu ƙiba za su bayyana a cikinsu da ƙatan ciki eh ha ka je ka gani don Allah ka gayin da suke rayuwa don Allah nan kana ƙauye ne da in ka je abuja nan kawai za ka gan shi ka je ka ga yadda ake rayuwa ta bunƙasa ta alfahari da daula ka ga mutum yana numfarfashi da ƙyar ya ci dukiyar haram ya ci ya ci ya ci kuma ƙarawa yake Allah kai mana muwafaka wallahi hadisin yana da tsayi manzon rahama a ƙarshe cikin ainihin bayani na Abdullahi dan Abbas yake cewa an bijirto min al'umma ta ina zaune aka kawo min bidiyon su ga su ga baki daya yace faji alan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'akum rahadu yace sai ga mutane da annabinsu wani annabin shi kadai wani annabin da mutum daya wani annabi da mutum biyu wannabi laysa ma'ahu ahadun wani annabin kuma babu kowa ma tare da shi yazo ya kare kiransa ya tafi ba wanda ya imani da shi da Allah yanzu kai in kana wa'azi don Allah don mutane ba saurare ka matukar ka san gaskiya kake faɗi za ka yi bakin ciki annabin Allah ya zo ya kare wa'azi ya tafi ko mutum ɗaya bai samu ba yace manzon rahama yake faɗi ya ce hata rufe ali sawadun azimun sai da aka ɗago min wani duhu mai girma ba ƙulta sai na ce ma haza o abin nan ma haza haza ummati wannan al'umma ta ce ƙila aka ce bal haza abin nan musa wa ƙaumahu wannan musa ne da mutanensa unzur ila ufuqin ya ce du aka ce masa amma kai ɗin duba wancan ɓangara ya ce na duba fa'iza sawadun yamla'ul afu abin nan ufuk ya ce sun maƙilali aka sake ce min unzur hahuna duba can ma wa hahuna ka duba can ma ya ce fil a faƙi sama'i sassa daban-daban aka nuna masa ya ce na ga duhu na jama'a wato jama'ar tarin jama'ar da za ka gano ba za ka iya shaida fari ko baki a cikinsu ba shi ake cewa abin nan sawado an fahimta ya ce saboda yawa ya ce ban ga iyakar yawan al'ummata ba amma a wannan lokaci manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa wannan al'ummar ka ce kuma waye da kuluna abinan waye da kulil jannata za su shiga aljanna mutun nawa ne aka ce saba'una alfan bi gairi hisabin wala azab mutun dubu saba'in ne za su shiga aljanna ba azaba ba hisabi sai ya yunkura ya tashi ya shiga gida ma'ana fa da kala manzilahu fa kaza nasu fi ulaika allazina yadkhuluna aljannata bi gairi hisabin wala azab to yanzu annabi ya faɗa musu wata magana kuma ya tashi ya basu ba bayani sai aka kama kutsa ai ko yanzu ne zamu yi gulma ko to wayannan kuma wannan mutane ne gashi muna tare kaza kaza kuma amma gashi annabi bai ce ka kowa da irin abin da yake faɗi wasu suka ce to wataƙila wayannan da suka sahibci annabi ne suka yi imani da shi wani bangare suka ce a'a fala'allal abin nan fala'allahumul ladzina wulidu fil islam wa lam yushriku wasu suka ce a'a wataƙila ko kuma wanda suka aka haife su a musulunci ne su ba su taba yin shirka ba sun ambaci abubuwa da yawa suna cikin wannan annabi ya fito sai annabi ya ce mallazi ta kodo na me kuke tattaunawa mai kuka kutsa cikinsa abin da ba a sa ku ba kuke tattaunawa suka bashi labari sai ce humar lazina la yarquna wala yastarquna wala yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna yace to sune waɗannan yace sune waɗanda suke ba sa tawada ba ai musu su in ciwo ya same su sai dai ya gama ci ya hakura kawai ko dai ya warke ko su mutu saboda imaninsu da Allah kuma da a cikin wannan al'umma ta annabi fa amma don sha wahala ka wahalar da kanka manzan rahama mai ya faɗa mana ko mai ya koyar da mu wani sahabi ya zo sai ya ce ba zai maka tofi da irin tofin da jibrili ya yi mun ba ya zo wato haƙarƙarinsa yana ciwo sai ya ce kawo hannunka sai ya ce bismillahi arƙiƙa wallahu ya shifi kamin kulle da'in ya uzika sai ya tofa masa sai ya ce dafa annabi ya sake karantawa bayan ya gama karanta ya ce kawo hannun ya sake dagowa da gurin ya sake tofa masa ya ce dafa gurin sai da suka yi haka sau bakwai ya ce wallahi ina cire na bakwai yin ji kamar zara kaya na nemi ciwon ko sama ko ƙasa wata rana ina a yi haƙuri na san lokaci ya tafi da Allah ina faɗa wa wani yaro da na yabi hankalinsa to ashe ya tarbiyantar da ‘ya'yansa akan haka yaransa ‘yan ƙanana fa yaro in ya ɗan ji darim-darim sai ya zo ya kwanta a kanta sai ya ce abai mun addu'a wallahi abin da zai faɗa masa kenan kuma in yi masa addu'ar shi kenan yaron ya tashi ya shiga shi'oninsa me isa ba za mu yi imani ba sai mu kasance marasa imani ya ce to ba sa tofi ba a yi musu ba fa yin tofin ne haram ba fa annabi ya koyar an yi masa don ya ce irin tofin da jibrili ya yi mun kenan an masa to karka ce ba za ka yi imani ba karka ce mai yin kaza ba shi da imani sannan wala ya taɗayyaru na ba sa canfi kuma wa ala rabbihim ya tawakkalo na a bisa ubangijinsu suka dogara shine bayanin da muka yi bayan ya hada sai okashi ya tahi ya ce udu Allah an yaja alani minhum wa qala sai ya ce anta minhum kai kana cikin su an gama hukunci da wani ya tahi sai ya ce sabaka biha okashatu ya ce ai okashi ya riga ka wannan yana fito mana da saukin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda kai ne inda ni ne sai mu ce ah kawai dan kaga wani ya ce kaza kaza kai ma he ka taso a sai ya ce a ai okashi ya riga ka ma'ana kai yi haƙuri ka zauna Allah kai mana muwafaka insha Allah darasi na gaba za mu tashi inna haula'i wato aya ta 34 kenan aram Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuranmu mun dan takaita bayanan ne malam ya kawo hadisai masu yawa wanda yake akwai darasussuka a cikin su amma dole saboda yanayin lokaci mu takaita Allah muna roƙonka ya Allah yadda ka nuna mana wannan yini da alkhairinsa ya Allah Allah in ƙarshen rayuwarmu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah muna roƙonka muna tawassuli da ibadarmu da muke cikin wannan wata mai tarin albarka Allah wanda duke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa ya Allah Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin halin kuncin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka amsa mana Allah ba za mu gaji da addu'a ga shugabanninmu ba tun daga ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa Allah ka shiryar mana da su Allah ka shiryar mana da su Allah ka shiryar mana da su Allah in ba masu shirya ba ne Allah kai ka sani ba mu sani ba ya Allah Allah kai kake da iko ba mu da iko la haula lana wala quwwata illa bika ya rabbi la haula lana wala quwwata illa bika ya rabbi Allahumma sa'idna Allahumma sa'idna Allahumma sa'idna ya hayyu ya qayyum ya hadi ya salam ya hadi ya salam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين